wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'awatihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci safiya ta laraba biyar ga watan azumi ko yau azumi biyar sannan majalisinmu shine majalisi na hudu yau shine darasinmu na hudu a wannan majalisi na tafsiri inda muke karanta juzu'u tabarak jiya mun gama suratul tabarak mun gama suratul mulk kenan ko yau za mu shiga suratul qalam suratul qalam sura ce mai ayoyi 52 suratul qalam makka ne ko madina eh makka ce ko madina makka ba saboda dukkan suran da muke yan makka ne sai wacce sai wacce sai suratul insan suratul insan ne kawai yar madina amma dukkan su makka ne ita ma wannan makkiya ce da ittifakin malamai na faɗa na ce muku ayoyinta ayoyi hamsin da biyu ne sunan sura ne kamar yadda muka faɗa suratul mulk tana da suna nawa tana da suna uku to ita ma suratul qalam tana da sunaye guda uku sunanta na farko ana ce mata suratul qalam wannan shine duk qur'ani kun duba ko yanzu gashi na gaba na suratul qalam wannan shine sunan da ya shahara da ita amma wasu suna kiranta yau abin da yasa aka kira suratul qalam saboda an ce nun wal qalam an fara da alqalam ba a fara da nun din ba sai suka ɗauki alƙalam ɗin aka ba shi suna da ita nun wal qalami wasu kuma suka suna kiranta da suratun nun wal qalami duka a hade sunanta suratun nun wal qalam lafazi guda biyu ɗin wanda suka zo a farkon sura ɗin da nun ɗin da alƙalam ɗin sai aka kira ta suratun nun wal qalami suna na uku suna na uku wasu kuma suna kiranta suratu nun suratu nun kadai saboda duk wanda ka kirata da shi sunanta ne yawan suna yana nuna girman abu saboda surat suratul qalam ko suratu nun wal qalam ko kuma suratu nun surar mun fada mun ce yar makka ce wannan da ittifakin malamai ittifakin malaman tafsiri sun ce sura ce yar makka wasu daga cikin malamai ma suka ce ijma'i ne duka kowa ya yadda yar makka ce kamar yadda ibnu atiyya da imam al-baqai su suka suka tafi akan haka ana sura ce yar makka haka imam sam'ani yace hiya makkiya fi qawli al-akthari me suran take karantarwa me take karantar da mu suran nan manyan abin da take karantarwa abu guda biyu ne wani abu guda biyun kuma in muka musu gaɓoɓi za su faɗi da yawa babban abin da suratun nun wal kalami take karantarwa tana rusa aibanta annabi da ake yi mushirkai sun kasance suna aibanta annabi Allah ya zo yana yi wa annabi kariya ya nuna su ne ɓatattu na biyu an suran tana tabbatar mana da cikan annabi sallallahu alaihi wasallam a 'yan adam babu wani cikakke irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wajen dabi'a a wajen mu'amala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in muka dauki daidai kun abin da kuma suran take karantarwa suna da yawa na daya tana kalubalantan wannan qur'anin yana kalubalantan mushrikai na biyu yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shine mafifici a wajen dabi'a ta gari da kuma kwantar masa da hankali na cewa makiyansa ba za su ci nasara a kansa ba na biyu na uku an hana annabi sallallahu alaihi wasallam a duk abin da zai faranta wa kafirai rai matukar akan shirkan su ne da rashin mutuncin su babu kwana addinin ba mai kwana bane kai tsaye kawai in bana tare da kai bana tare da kai in baka kan da dai baka kan da dai ba za ka yi ba daidai ba in lallaba ka in lallaba ka wannan ya zai iya zama munafurci ma to an hana annabi babu wannan kwana din abinda za ka faranta musu rai kuma ya zama ba daidai suke ba karka yi wannan abu shi ne abinda ake ci masa almudahana almudahana kun ga su sakwatawa babu ruwansu babu ruwansu su dama ba su iya wannan abin ba ba sakwace bai iya kwana ba kawai maganarsa haka yake wai ‘ya'yan ba sakwace ne suke haɗuwa suke cewa suke cewa wani wanda, wanda ba musulmi ba suka ce wannan kai arne ne anne ne mutumin sai ya ɗauko ƙara sai zo ya gaya wa uban basakwace ya tare basakwace ya ce ‘ya'yanka ba suna ce min anne sai ce to kai kana sallah ne ce ba na sallah ce to in dai annan ne kan annan ne ba kwana babu kwana in kahiri ne kai kahiri kake to ban ba da babu kwana a harkar addini harkar aqida harkar tauhidi harkar bid'a babu daga kafa wannan bid'a ne ko dan gidanku ne ko mahaifinka ne yana kan bid'a ba za ka daga kafa akan ta ba dole ka nuna bid'a ce sai dai hikiman isarwan kuma abu na hudu ana nuna mana mummunan dabi'u na kafirai sannan musulmi kar ku kuskura a sifanta ka da su sannan surar tana wautar da mushrikai da kafirai tana nuna su wawaye ne domin duk mushriki duk mar wanda bai da bai da musulunci ya tattare zaka samu al'amuransa a cikin wauta yake yi sannan sura sai ta cika sura karshen sura sai ta zama ana rarrashin annabi ana rarrashin sa ina cewa ai annabawa kaza ma haka akai musu ai kai an maka kaza ai an maka kaza karka damu da mutane kaza karka damu da iri kaza shine karshen sura din Allah subhanahu wataala ya bude suran da fadin sa nun wal qalami wama yasturun na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nun wal qalami wama yasturun ma أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله سبحانه وتعالى yake cewa nun wannan rantsuwa ne nun aka fara da harafi na nun nun wal qalami wa ma yasturun an fara wannan sura din da harafi na daga huruful muqatta'a kamar da muke kiransu a karatun nuraniya muna da al huruful muqatta'a da yawa wasu surori ana bude ta da ita domin a nuna mu'jiza ta qur'ani ma'ana an zo da nun da qaf da sad da alif lam mim alif lam ra ha mim da sauransu don a nuna ƙura'ani mu'ujiza ne don a nuna ya gagari kowa shi ya sa duk inda kaga an kawo maganan wanda aka buɗe sura da wannan harufa ɗin irin su nun ɗin nan to sai ka samu bayansa maganan ƙura'ani ake yi duk inda kaga an kawo nun sad qaf alif lam mim alif lam ra hamim yasin duk inda ga an kawo wannan bayan su za ga maganan qur'ani ake dan nuna maka mu'jizan qur'ani ake so a isar sai a sura guda biyu kadai da nun da take gaban mu da kuma kaf ha ya ain sad su biyun nan ne kadai gaban su immediately ba maganan qur'ani aka yi ba amma su ma in ka tafi aya ta 1 ta 2 ta 3 zaka samu maganan qur'ani wasu ma suka ce kai nun din ma aya ta gaba maganar qur'ani ne domin an ce wal qalami wa ma yasdurun da alqalami da abin da yake rubuta mai alqalami yake rubutawa qur'ani ita ma kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika kaga zikr zikri shi ma qur'ani ne to balle kuma idan ka dauki sauran surorin dukkan surorin sauran in ka ɗauke su za ka samu ana maganan alƙur'ani ne duk surar da ka ɗauka yanzu bari mu ɗauki misali suratul baƙara alif lamim zalikal kitabu mun gama da baƙara mu dawo ali imrana alif lamim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba mu dauki suratul a'raf alif lam mim sad kitabun anzalnahu ilayka litukrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur mu je suratul suratul yunus alif lam ra kitabun hud alif lam ra kitabun yasin wal qur'anil mubin ko sad sai me da aka ce sad sai aka ce me wal qur'an qaf ku kada saman wal qur'an dukka in ka ji su an kawo su zaka ji gaban qur'ani ne to saboda haka wannan nun magana mu'jizan qur'ani ne Allah subhanahu wataala ce nun sai ce wal qalami wama yasturun Allah subhanahu wataala ya rantsi da alqalami da abinda alqalamin yake rubutawa Allah zai iya rantsuwa da duk abin da ya ga dama Allah in ya ga dama zai rantsi da kansa zai rantsi da mala'ika zai rantsi da mutum ubangijin ya ga dama ya rantsi da niqabin kan nan ya rantsi da hijabin ka ya rantsi da wannan hulattawa eh ya rantsi da ni ya rantsi da Ka'aba ya rantse da gombe duk Allah ya gama da komai zai rantse amma da ni da kai da kowa ba mu isa mu rantse ba sai da Allah shi kadai man kana halifan falyahlib billah duk wanda sai rantsuwa ya rantse don Allah duk wanda ya rantse da wani Allah ya zama mushriki zaka ji suna rantsuwa da annabi na rantse da annabi ka zama mushriki nun wal qalami wama yustirun Allah ya rantse da alƙalami da abin da yake rubutawa shi yasa wani guri Allah yake cewa allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam farkon abin da Allah subhanahu wataala ya halitta shine alƙalami awwalu ma khalaqa Allahu alqalam fa qala lahu uktub sai Allah ya ce alƙalamin rubuta sai alƙalami ya ce ya Allah me zan rubuta Allah ya ce ka rubuta maqadirul khalq duk abin da zai samu mutanen duniya kafin a halicce mu dinnan sai da aka rubuta duk abin da zaka mallaka da zaka rasa da zaka samu da shekarunka da kwanakinka da abin da zaka haifa da wanda za su zo zaka yi auren ba zaka yi auren ba duk sai da ya rubuta shine farkon abin da aka halitta to Allah subhanahu wataala ya ce wal qalami ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ni'imar da Allah ya maka ta'annabta ba za ta mai da kai mahaukaci ba yadda suke cewa kai mahaukaci ne a'a ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi kuma ya zama mahaukaci ai lasta bi sababi ma an'ama Allahu bihi alayka min al-huda wan nubuwa bi majnunin ubangiji sababin da Allah ya aiko ka na annabta ba za ka zama mahaukaci ba kai ba mahaukaci bane makiya ne kawai tsantsan kiyayya ne ga Allah sun ce ni din ma ba su yadda da ni ba balle kai da na aiko suka ce kai mahaukaci ne wannan mushrikai ne da wannan aikin shi sa wani waje Allah yake cewa fadhakkir ana kwantarwa annabi hankali aka ce kai dai ka je kai wa'azinka fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun wannan ni'man da ubangijin ya maka kai ba mahaukaci bane kuma kai ba boka bane kai annabi ne wanda aka turo shi isar da sako wani waje Allah yake cewa ma sahibukum bi majnun abokin ku dan uwan ku nan ba mahaukaci bane ƙarya suke yi matsiyata ne kafiran nan ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun yanzu da aka tunkuda cewa shi ba mahaukaci bane shi ba boka bane shi mutumin kirki ne Allah ya ce ƙarya suke yi to nan gurin sai aka nuna masa karfa ka ga an ci mutuncinka ya zama da kawai a banza ne a'a lada za ka samu su bala'i za a ƙara musu kai kuma za a baka lada na taɓa mutuncinka da aka yi wa inna laka hakan da ake maka la'ajaran kana da lada ghaira mamnunin wanda ba zai yanke ba dama kullum kana cikin ibada wannan zai ƙara maka daraja ne da ɗaukaka sannan ka sani wa innaka la'ala khuluqin azim haƙiƙa kai kana cikin ɗabi'u manya kai kana da kyawawan ɗabi'u naka manya ne sun wuce duk inda kake zamani idan muka shiga duba ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu kwana mu wuni mu sake kwana ba mu gama faɗan ɗabi'un annabi kyawawa ba annabi bai da ɗabi'a mummuna guda ɗaya shi yasa daurewa za mu yi mu yi ta koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu zauna lafiya annabi yana da haƙuri annabi yana da juriya annabi yana da kyauta annabi yana da tausayi annabi mutumin kirki ne annabi ba yana da fara'a annabi yana da sakon fiska annabi bai damu da duniyar ba ma balle har ka sa yi rigima da kai annabi baya son wani kai ta girmama shi yana da kankan da kai sallallahu alaihi wasallam annabi baya ji da kansa annabi bai damu da duniyar nan har mata tar masa da hankali ya tuna wani yana tunanin wai wanzuwa ne gidansa ya fi nawa kyau ya to bai ma damu da duniyar ba ɗakin aisha matar da ya fi so ɗakin girman ɗakin bai fi daga bakin kujerar nan zuwa wannan kyamaran ba shine ɗakin aisha iya ɗakin kenan iya gunda zai shiga ne kana shiga sai a nemi gurin zama ko gurin kwanciya aisha tana sifanta mana ɗakin annabi a ɗakinta take cewa idan annabi zai yi sallar dare in ya ce allahu akbar in ya zo zai yi sujjada sai ya tunku da ƙafata sannan ya samu gurin sujjada a ɗakina saboda ba duniyan suka zo suka damu da ita ba lahiran ne a gabansu gidan annabin dukansa dukkan gidan annabin duk gidan annabin inda ya ajiye mata nawa mata tara bai fi rabin masallacin nan ba na shiga har ciki inda kabarinsa yanzu yake ke bai fi rabin masallacin nan ba ɗakin mata tara ka tambaye ni rabin masallacin nan ina tsakar gida a ina ake girki ko mata tara su dace ta nabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum mai mai ɗabi'u na gari خلق عظيم صلى الله عليه واله وسلم وانك لعلى خلق عظيم ai kana kan dabi'u manya dabi'unka ba na wasa bane shi yasa Allah dan ya ƙara tabbatar da shi a cikin dabi'u na gari dan ya nuna mana dabi'unsa na gari yasa ya ci nasara Allah yake cewa fa bima rahmatin min Allah lintalam rahma ce ta ubangiji ya maka tawfiki ka zama mai sassauta wa sahabban da kake tare da su annabi baya takura musu Allah ce walau kunta fazzan garizal qalbi da ka kasance mai turbuna fiska mai rashin mutunci kaga kenan annabi bai kasance haka ba lam faddu min haulika da mutane sun watsa ya wajenka shi yasa kake zaune da su lafiya shi yasa wani waje Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun lalle manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku azizun alaihi yana shiga damuwa ma anittum duk abin da zai dame ku kuruba fa kai zaka shiga damuwa amma sai fika tashin hankali wannan sifatan sifatan mutumin kirki kenan mai gidanki yana shiga wani abin da damuwa ki kasa bacci kuma ba ba, ba kasa baccin ƙarya ba fa ba waya da ake salamu alaikum wallahi tun da kace min kazan nan wallahi na kasa bacci na kasa tsaye na kasa zaune kuma ƙarya kike ba irin wannan ba na gaskiya da gaskiya ya dace mijinki ya ganki ya ce yanzu abin da ya same ni ne kika shiga tashin hankali ki kwantar da hankali mana da kansa ya gane matarka ka kasa bacci saboda tana cikin damuwa haka annabi yake cikin gida ya ga akwai matsala ya fi ku damuwa amma tana cikin matsala mijinki na cikin matsala yana zaune ya kasa bacci yana tunani yana tsaki a jiki kina gurgurgur da ce shegiya ba abin da ya dame ta yes wannan ɗabi'a yana da cikin ɗabi'u na gari damuwar wani ka samu damuwa a kanta in wani yana cikin farin ciki a ga kana farin ciki in ka samu farin ciki abin farin ciki ka faranta wa mutane ka samu kuɗi ta mai mutane suka amfana da shi wannan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sa'ad ibn hisham ibn amir ya je ɗalibi ne na aisha allah ya ƙara mata yadda yake tambayan aisha yake cewa ya umar mu'mini ya ke aisha uwar mu'minai anbi'ini an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki bani labarin dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam qalat bari ku ji me ta gaya masa tace alasta taqra'ul qur'an alasta taqra'ul qur'an baka karanta qur'ani ne qala bala yace ina karantawa qalat sai take cewa fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana alqur'ana tace dabi'un annabi duka qur'ani ne duk wani abu da ka sani na mutunci mai kyau a ƙur'ani da aka ce yana da kyau to wannan ɗabi'an annabi ne duk abin da ka sani an ce Allah wadare da shi to annabi baya yin sa ɗabi'unsa a ƙur'ani suke kenan kana so ka zauna lafiya a rayuwarka shine ka rike ƙur'ani Anas dan Malik yake cewa nayi wa annabi hidima bar ku kyawawan ɗabi'un annabi nayi wa annabi hidima shekara goma Anas ya ce wallahi sai da ya rantse da Allah ya ce na rantse da Allah ma ƙala li uffan kattu annabi bai taba ce min Allah wadare da kai ba wala ƙala li shay'in lima fa'alta kaza bai taba ce min me yasa kai kaza me yasa kai kaza ba wa halla fa'alta kaza bai taba kira na yana min faɗa ce da kaza kai da kaza kai ba to nan gurin babban aiki ne fa wace ce ɗanta ba taɓa masa tsawa ba ba taɓa cewa karka sake ko wace ce nan gurin abu guda biyu ne kyawawan ɗabi'un annabi da kyawawan ɗabi'un wa anas dan malik ya tirenu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma dama yana kan tirenin na ubangiji so da haka kyawun ɗabi'un annabi har ya sa zama da shi ba za ma a yi abin da zai ce uffan ba kuma a iya samun ɗaya biyu ɗaya biyu da aka tara ayyukan anas aka samu 95 bisa ɗari ko 97 duka da dai ne to ɗan ɗaya biyu ɗaya biyu da anas ya yi kuskure annabi baya kula shi da shi anas da kansa yake cewa annabin ya taba aika na kafin ya aike ni sai da ce anas ka tafi da wuri ka je ka dawo kun san yaro dama an kawo shi gidan annabi shekaransa nawa yana yaro karami anas ya ce ina tafiya kawai ina tafiya kawai sai na ga yara suna wasa kawai na shiga na ta wasa da su abuna na manta da annabi annabi ya jira annabi ya jira can kawai sai ya taho cikin yara sai ya gano ni can za ka kalla annabi kawai ya zai kama kai kuma ya za ka yi haka shi ke na iya abin da annabi ya masa ya haka wuce ka tafi da Allah in mu ne fa yawa kuma yaro dan mantuwa ne yaro yana da mantuwa yaro yana da mantuwa da shiririta to dole ka bi wa'annan matakai din Allah ya mana jagoranci Aisha Aisha Allah ya kara mata yadda ku mata ne ku saurari karatun nan Aisha Allah ya kara mata yadda hadisin Muslim take cewa ma daraba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadi annabi bai taba dukan wani abu da hannunsa ba tunda yake wala ra'atan bai taba dukan matarsa ba wala khadiman bai taba dukan yaron aikin gidansa ba bai taba dukan ɗansa ba illa an yujahida fi sabilillah in dai kaji annabi ya taba yin duka to lokacin jihadi ne fi sabilillah da yaga za a yi masa rashin mutunci ya kai takwabi ko ya kai bulala ko ya kai wani abu amma bai taba dukan yaro ba bai taba dukan mata ba yanzu nan gudun muka fito da littafi muka ce a wata kowa ya zo a cina dukan yaro da ya yi wanda muka samu ta dau aji a nan ajin shine za ta ce ta dake shi sau saba'in wanda ta dau aji fa kenan wanda ta dau aji to inda wacce ta dau aji ta daka sau saba'in wacce ta yi na ɗefa to sai dai karku manta tarbiyyansu abin nan yanayinsu daban da namu larabawa ba su saba duka ba har yau ɗin nan kuma amma mu faɗan bahaushe sai Allah yake cewa fasa tufsiru wa yufsirun karka damu ya manzon Allah zaka gani kuma su za su gani yara kufaru quraish wa ya'lamuna yaqiniyan man minkumul maftun dan sun ce annabi ya fitinu da hauka Allah ya fitine shi ya samu fitina ta hauka shi ne Allah ke cewa za su gane kai ma za ka gane bi ayyukumul maftun wanne ne fitinan ne wanda ya shiga cikin hauka kai da Allah ya aiko kake kiransu zuwa ga gaskiya su bar bata kai ne fitinan ne ko su da suka ki karban bata sai Allah yake cewa inna rabbaka huwa alam ubangijinka yafi kowa sani biman dalla an sabilihi ga wanda ya bata daga tafarkinsa wa huwa alam bil muhtadin kuma Allah shi ya san wanda ya shirya kai kana kan shirya su suna kan bata wallahu a'lamu bil ladina ihtadaw Allah shine ya san wanda suke kan shirya fa qarru bil haqqi wattaba'u suka rike gaskiya suka bi Allah subhanahu wataala sune sahabbai da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ayoyin akwai fa'idodi a gurguje kafin mu je ayoyi na gaba fa'ida na farko ana nuna mana fadin Allah mulkin naka la ala khuluqin azim annabi kana daga cikin kana da dabi'u na gari ai ba za a baka labari kawai annabi yana dabi'u na gari dan a sunan labari da tatsuniya ba a'a ana so kai koyi ne da annabi shi yasa Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle koyi mai kyau yana daga ku akan annabi ku koyi kyawawan dabi'un annabi ku koya duk abu da ka sani na annabi mai kyau ka rike shi ka yi koyi da shi annabi yana da haƙuri annabi yana da juriya annabi yana da kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da rowa annabi sallallahu bai da hasada annabi sallallahu alaihi wasallam yana son miskinai annabi yana son marayu annabi yana tausaya wa mata saboda suna da rauni annabi salasalan yana tausaya wa tsofi annabi salasalan an zo gurinsa ba a so a tashi saboda sakon fiska annabin za ka yi hira za ka zo wajensa ka tattauna da shi za ka ji daɗi annabi abin da yake da shi ma yake kyautarwa to za mu zo allah zai ba mu misali na waɗanda halinsu ba shi da kyau sai aka ɗauki hali sabanin halin annabi na rowa kun ga annabi ba shi da rowa annabi mai kyauta ne to da aka tashi nuna mana mummunan ɗabi'a a 'yan baya sai aka ɗauki rowa sai aka nuna mana yadda rowa take da matsala za mu same ta a gaba kista ce ubangiji ya bamu mai ban sha'awa mai abun mamaki mai darsa a cikinta da yawa fa'ida ta gaba shine ɗabi'u na gari tsira ne a gare ka sannan ɗalibin ilimi ku da kuke zuwa makaranta kuna ɗaukan karatu ku yi ƙoƙari ɗabi'unku ya fi na kowa kyau domin wannan ayar tana magana ga mutanen da suka san Allah ta ɓangaren karantawa da rubutawa ne nun wal qalami wa ma yasturuna kaga ana magana da ɗalibai masu neman ilimi a cuce ka kai haƙuri saboda kai daban ne shi ɗalibin ilimi mai mutunci mai karatu idan ya aikata makaruhi kai ka ɗauka ya aikata ka ba irin zunub ne ƙanƙanin laifin malami ƙanƙanin laifin malami duk sai cika gari kuma a lokacin fa ana yin ninkinsa ɗarinsa ana yi a gefensa watakil wanda yake cewa ai malamin nan kaza watakil a lokacin ya yi guda ɗari ma irin wannan yanzu malami ko kuskure ya yi wata ran ya ɗan danna ashar guda ɗaya fike nan akwai wani malami babba da na gani yana kaɗa wa'azi ba'azin ya yi wa'azi rai ya ɓaci na ji ya ƙunduma guda ɗaya na duba kwamen na ga yadda ake ta zagi tun da yake fa kullum ƙalar lahu yake faɗa ƙalar rasulu yau an taɓa abin zafin ya yi zafi ya ɗan harba ƙwaya ɗaya ɗaya fa tak ya harba don ya harba su da yawa fa to kai ɗalibin ilimi da mai karantarwa ka yi iya ƙoƙarin ka kafi kowa koyi ga annabi sallallahu Alaihi wasallam yasa Allah ke cewa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim kaga ana magana da annabi da sahabbansa da ilimin da Allah ya bashi Allah ya yi rantsuwa da alƙalami saboda muhimmancin neman ilimi muhimmancin zuwa makaranta karki yadda ba ki zuwa makaranta a rayuwarki shi yasa farkon abin da aka saukar ma ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana ikra wa rabbuka akram alladhi allama bil qalami na nuna maka muhimmanci da girman zuwa makaranta tai to yanzu ga abin da aka gaya masa Allah ya kare annabi ya ce abinda suke faɗa ba haka ba ne shi yana ɗabi'u na gari bawan Allah ne to Allah subhanahu wataala kuma zai fara gaya masa mutanen da ba a so ya kusance su ya nisance su eh Allah sai ce fala tuti'il mukazzibin na'am فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال عسى قال عساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم Allah ramma ai sai abin nan kala sa numfashin ya in ya- in zai kare sai ka tsaya a na baya Allah subhanahu wataala yake cewa fala tuti'il mukazzibin ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala tuti'il mukazzibin kar fa ka saurari makaryata yanzu ana ana gaya maka sifa sifan mutanen banza sifa na mutanen banza fala tuti'il mukazzibin Allah subhanahu wataala da ya ambaci kafirai an Allah ta'ala lamma zakara ma alaihi al-kuffaru fi amri rasul Allah ya ambaci kafirai game da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa suna cewa shi ma wakaci ne duk da cewa Allah ya masa ni'ima na annabta da yana ɗabi'u na gari Allah subhanahu wataala sai zo yana jan hankalin annabi yana cewa fala tuti'il mukazzibin fa kama an amna alayka ya muhammad bid-din al-mustaqim wal khuluq al-azim yadda muka maka ni'ima ta ɗabi'u na gari da matsayi mai girma na annabta falatutul mukaddibin to karka yadda ka biye wa mutanen banza nan gurin akwai babban sako ya ƴan uwa babban sako a kullum idan Allah ya zabe ka saka layin ɗalibtan ilimi kana zuwa makaranta kana ɗaukan karatu karka kuskura wani na banza ya rinjayi karatunka kai ne za ka yi ƙoƙari karatunka ya rinjayi na banza amma yanzu, yanzu galibi sai ka ga mutum ma yarinya ɗaliba ce amma sai ga tana bari na banza suna rinjayenta dress ma dress ma sai ka ga wai dress ɗinki wai kina, wai kina jin kunyan a ce kin sa full hijab wai kina jin kunyan a ce an sa niqabi za ga ɗaliba a wani guri wai ai yau kan ranar cashu ne ni ma bari in sa ɗan gyale na ko na rashin mutunci ne maimakon ke a ce kinki sauka daga layinki da aka sanki su da suke layin rashin mutunci su canja su dawo naki kuma kuma masu rashin mutuncin nan ko wajen walima aka zo sai an yi ta rigima da su ba za ki sa hijabi ba ba za ki sa hijabi ba ke kuma tana so in kin je ki wajen cocktail party nasu wajen kaza ki cire hijabin ki ki sa irin nasu a yi fitsara kina abin da ake wa annabi hani karfa ka bar naka ka bi nasu an san annabi ba zai bi ba kuma kar ku kuskura wallahi an san ki da sifa na, na mutunci na daraja wallahi kar ku kuskura dan an zo kun rashin mutunci kice yau ai sau ɗaya ne bari in yi yau biki ne ki canja ki cire kayan ki wallahi baki san a halin da Allah zai kare ki ba Allah ya iya daukar ranki a ranar a ranar da kika ce yau guda ɗaya kawai zan yi sau ɗaya a ranar ɗayan a ranar Allah ya ɗauki ranki ko kuma a ranar Allah ya ce na yi fushi da ke shikenan wuta ta tabbata a gare ki karki yadda ina ba da labarin ɗalibata a nan makarantar alafat an gaice mu wata walima can kudancin gombe wallahi muka je wajen walima din nan ɗalibar tana nan har yanzu wallahi muka je gurin muna isowa sai muka samu kafin a yi walima sai an ɗanyi cashu kaɗan can gefe guri ne na cashu ka ce to mun zo gurin walima kuma gashi guri za a yi kaza za a yi kaza galibin matan da suka fito ko kuma in ce kusan duka matan da suka fito babu wata mai shiga na mutunci a gurin wallahi muna tsaye sai muka ga wata yarinya can a gefe da hijabinta har ƙasa tana jikin gini tana tana tsaye farko abin da na fara ce ni ina so in gane wace ce yarinyar nan wala kai tsaye sai na tafi gurin yarinyar nan ina isowa sai na ga ɗaliba ta ce sai na ce ya kike tsaye a nan ta ce malam baka ga me ake bane a gurin ba za ki ji wani abu ta ce me ya kai ni ta ce yanzu haka tsaye wanda nake dole ne ta sa na tsaya ko an ki an so dai an gani za a ce na zo gurin kar a zagi uwata kar a yi kaza ana cikin haka sai ga uwarta din uwarta ta fito insha Allah miki albarka ina dawowa nan na kira su malam Mustafa nace to tarbiyyar da kuke tana aiki wannan yarinyar a sa mata ido ayi kaza ayi kaza ayi kaza kaga ita kadai ta yadda ko tsine mata za a yi ita dai ta rike abin da shi aka koya mata ba ta yadda ta koma na rashin mutunci ba in gaskiya ne ku marasa mutunci ku canja naku bana ku dawo nawa shi sa ake ga annabi falatu il mukaddibin makareta ba karka kuskura ka bi su a abin da kake karka canja tufafinka na iyayenka da suka sa maka mutuncin nan karka yadda ka zubar musu da mutunci duk inda ka je ka sanfa iyayenka ga yadda suka koya maka ga yadda addinin ka ya koya maka falatu il mukaddibin domin su wa'annan al mukaddibun din waddu law tudhinu fayudhinuna so suke ka bi irin nasu su ma sai su sassauta maka suna so kake musu sassauci ka ɓoye naka don su ji daɗi karka kuskura wannan shi ake ce masa mudahana musulkai sun so annabi yake musu mudahana shi ne ga gaskiya sai ya lallaba gaskiyan ya lallaba gaskiyan ya lallaba gaskiyan shi ne za ka ji a halin yanzu ana cewa taro na haɗin kan addinai da musulmai da kiristoci da 'yan bidi'a da 'yan waye duka mu taru a waje guda wai abu ɗaya ne wallahi ba abu ɗaya ba ne da bidi'a da sunna ba ɗaya ba ne da kafirci da musulunci ba abu ɗaya ba ne sai dai in haɗuwa ne na a fahimtar da wanda yake kan kuskure a tattauna a kai sai da in wannan sai da in kuma haɗaka ce ta wani abu wanda dukka an yi ittifaki a kai barazana ne wa kowa wannan ba matsala ba amma haɗuwan da za a ce da nawa da naka iri ɗaya ne wannan ba musulunci ba ne har kai duka shiga irin wannan haɗaka addini ma ya ce lam yalid wa lam yulad qul huwal qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ba yadda za a yi ku haɗu a waje guda to haka suke so kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da shi cewa ba yadda za a yi daga kafa a isar da sakonsa shi sa lake ta walaula an tabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila ba dan mun tabbatar da kai ba to kaunan da kake su karbi musulunci da ka kusa ka dan karkata ka ce bari dan sassauta muku shi kuma isar da sako babu maganar sassauci tauhidin Allah da aqida ta uban ta ta, ta musulunci babu daga kafa ita ake karantar da ita tsagwaro yasa Allah yake cewa afa bi hadal hadisi antum mudhinuna ba maganar mudahana ba maganar sassauci a abin da kake kai ina kannawa kai ka bar naka ka dawo nawa mana me yasa zan bar naka na koma naka a zo guri a kunna bidiyo na fitsara ba za ki ce a kashe ba a sa wa'azi ki shiga taxi yana jin kiɗa ba za ka ce malam ka cire wannan kiɗa mana ko ka kashe ko ka sa mana wa'azi ai ina da haƙƙi ni da na shigo taxi mai keke na fef ina da haƙƙi da na shigo wai wani mai keke na fice ai wai ai waɗanda suka fi son kiɗan sun fi yawa to ka su haƙura da kiɗan su ne ma na haƙura na duk a zauna duk daɗin kiɗa shiru ya fi shi wani ma mai keke na cewa malam in ba wannan kidan ba mata ba sa hawa kaga ya tsine muku kenan ya ce duk ku yan wuta ne wai in ba kidan ba mata ba sa hawa wai wata tana hawa sai ta a sa mun sai ta kira sunan mutumin akwai shi ne saka kafin mu yi sandan abin nan sai aka ƙara gaya masa mu- munanan mutanen da ba a so a bi su wala tuti kullu hallafin mahin kar ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi dukkan wani mai yawan rantsuwa walakantacce wannan sifa ta mutumin banza shine mai yawan rantsuwa wallahi billahi tallahi wannan alama ce ta mutumin banza ne walakantacce wala tuti kullu hallafin muhin ai kullu muktarin lil halif da'ifin haqir walakantacce zaka samu yana da bashi da bashi da tasiri hammazin masha'in binamim yanzu duk ana gaya wa mutanen da ba za ka zauna da su ba fa wannan musulunci na gaba karka yadda abokananka mutanen banza ne ya zama na abokananka ana kiransu musamman mata musamman 'yan mata karki yadda wallahi yarinya ba ta gari ba wallahi halakar da ke za ta yi kai muƙaddara ba ta halakar da ke ba za a zubar miki da mutunci ko neman aurenki aka zo yi suwaye ƙawayenta a ce ai yarinya wacce ta taba mai abin nan yarin eh ita ce kawarta eh kawai sai ki sai ki ga mutumin kirkin nan ya ya kidawa washe gari ki waya ki ga kif busy number busy ki tambaya ya kike daga nan to kuma matsalan matsalan neman aure duk mutum ɗaya in yazo ya tafi na biyu ya tafi to daga nan kin samu matsala balle a ce hadda mai mutunci a ce wannan yanzu ya tafi mai dalilin ya sa yake neman ta ana faɗa haka ya ce a kawai wannan ba akwai matsala kuma ba komai ba kawaye na gari iyayenki kuma sun barki kowa ta zama kawarki ana duba kawayenka anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi in dai kana tambayan mutuncin mutum karka sha wahala tambayi suwaye abokanansa ana cewa abokanansa ai yan giya ne yan liwaɗi to shi ɗan mene inda abokanansa yan giya yan liwaɗi shi ɗan mene wane ne babban abokinsa a ce wallahi babban ɗan damfaran nan da ka sani a hike nan wace ce suwaye ƙawayenta ai wane da wane da wance da wance da wance da wance wasu masu neman auren kuma mutumin banza in ya taba tsayawa da ke sau ɗaya yana cikin layin wanda suka taba neman aurenki wallahi wani har abada ba zai aure ki ba saboda wancan da mutumin banza ne ya, ya aka yi ma wannan mutumin banzan har kika yadda kika fito kuka yi magana da shi wanda kowa ya san ki da tashanci da rashin mutunci in dai har wane ya taba tsayawa da ita to ni dai kan da wane da wane mu dai kam ba, ba ta layin mu saboda bikin tsaya da barar mutunci to shi yasa Allah yake gaya wa annabi ga irin su masu yawan rantsuwa makaryata hammazin masu zunde masu zunde masha'in binamim masu daukan annamimanci suna yadawa in kaji an yi fada da wance da wance ita ce ta hada in kaji gida da kaza ana rigima ita ce ta kai gulma in kaji an yi kaza da ita aka hada annamimiya ko annamimi shi yasa Allah yake cewa wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addada ya sabu anna malahu akhladahu masha'in binamim mai tafiya da annamimanci annami yanzu duk ana ga mana munanan sifofi da ake tsorata annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya shiga cikin wannan layi din annamimanci annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a hadisin bukhari da muslim la ya dukulul jannata nan mamun annamimi ba zai shiga aljanna ba a abdisin abdullahi dan abbas kuma wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata gona cikin lambuna lambuna na madina sai ya ji ihu na mutum guda biyu kabari guda biyu a cikin kabarin su ana kabarin na ihu sahabbai kenan su ma suna ji sahabbai suna ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yu'azzaban dukansu guda biyun ana musu azaba a kabarinsu sai annabi ce wama yu'azzabani fi kabirin azaban da ake musu ba wani babban abu ne wanda ku kun dauke shi ku kuna ganin sa babba wanda kuka fi kuka girmama ba mana ba wani abu ne babba ba in an fada za ku ga kaman wani abu ne karami amma kuna ganin sa shi karbe amma babba ne kuna ganin sa karami ne a zuciyarku sun makala bala kana ahaduhuma ɗaya daga cikinsu la yastatiru min baulihi ɗaya in zai yi fitsari baya ɓuya in zai fitsari kawai ya je layi kawai ya kwaye al'aurarsa kowa na ganinsa wasu kuma suka ce yana suna ana bari fitsari yana zuba kana fitsari baka tsarki mai kyau duka abu guda biyu mummunan abu ne ɗayan kuma yamshi bin namima yana ɗaukar annamimanci so da kan za ka yi tsarki in za ka yi bawali in an shiga banɗaki aka yi bawali sai an tsaya an ɗan zauna an tabbata komai ya gama fita sannan a yi tsarki sannan a tabbata banɗaki an rufe kar a bari wani zai iya turawa ya ganka in a waje ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai biya bukatarsa sai ya tafi guri mai nisa sai yayi haka ya ga ba wanda yake gano shi yayi haka sallallahu alaihi wasallam sarkin kunya sannan ya biya bukatarsa amma yanzu mace ma fa mace mace a jeji a ce direba ina jin fitsari mata fa in dai mace ce ai wallahi sai dai ta mutu wallahi sai dai ya kashe ta ba za ta iya fada ba Allah ba za ta iya fada ba kunya abin kunya ne to bayan ta ce ina jin fitsari an tsaya din Allah ya kyauta ga fasinja maza a cikin mota fa ana sauka bakin mota haba da Allah babu kunya ko namiji ne yayi haka ai akwai jin kunya balle mace cikin matan da Allah ya tsinewa ko abin nan a cikin hadisin shi ne akwai matan da za ta iya biyan bukatanta na fitsari a ko'ina a zo tasha a tsaya ta shiga banɗaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da banɗakai public banɗaki yace ba na mace bane ba na mace bane ko irin gidan mai din nan da ake tsayawa akwai nauyi mace ko da an ware ga banɗakan mata wallahi mutuncin ki shine a ce ga gidan matan aure ki shiga nan ma inda maza in kika shiga kiga akwai mazan su ce nazo in gaishe ku ne sai an dan kawace ce ina gudun taba ruwanku to wannan na biyun shine yana tafiya da annamimanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko dan abin nan din dibino ganyen dibino yasa anan yasa anan yace wayannan kafin su bushe la'alla za su samu dan sassauci manna'in lil khairi mu'tadin athim duk yanzu ana gaya mana irin mutanen da karfi su zama abokananmu manna'in lil khairi masu hana alkhairi mu'tadin masu wuce gona da iri asimin ga sabon Allah duk wanda kika san za ta iya cin mutuncin kowa ga rowa ga sabon Allah kin san ɗabi'unta ba su da kyau kar ta zama ƙawarki kar ki bari ƴaƴanki su zama ƙawarta kake tambayan ƴaƴanka su waye abokanansu shi sa wasu mazajen har abu har kawayen matansa suna suna suna bibiya wane ce da wace ce kawaye me ya kawo wance gidana me ya hada ki da ita ma tukunna saboda hali hali yana bin mutum yawan zama da mai mummunan hali zaka dauki halinsa yawan zama da mai hali mai kyau zaka dauki halinsa mai kyau zaka haka kawai sai ka ji ka automatically a cikin iyalai na akwai wacce tana wani course sai ta haɗu da wata ƙawa dukansu ma dukansu ma su abinda wasu guda biyu daga cikin iyalai na suna wani course sai suka haɗu da wata ƙawa ya sunan za su iya tunawa wannan ƙawan da suka haɗu baiwar Allah ce suna ce mata anti ta girme su ita duk ɗan da aka yi karatu in dai tara irin an fito tara ina za a samu break na minti 20 kuma suna tare da ita kullum in dai aka yi break na minti 20 kafin ta ɗauki abinci ta sa a bakinta farko abin da za ta yi sai ta je ta yi sallan walaha sai kawai na ga iyalai na da safe sai in ga an zo za a yi sallan walaha ha na ta zuba ido ni dai ban an tsaya na yi dogon wa'azi a kai ba ha ni ma kuma ina lecturing a wannan institution din ranar nazo kai na ga an yi alwala can aje ana na ce oh wannan ne asalin sallan nan wala ni ma sai da da fara tasirantuwa da wannan sallan walahansu ko ba makaranta zan ga sun yi a gida saboda me sun zauna da mutumiyar kirki ni har yanzu ana yin walahan nan ko wanda matsala ne haka in ta banza aka zauna da ita wallahi komi kokarinki yau ta yi ashar gobe ta yi ashar jibi ki ta a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah wataran sai ta yi kin yi shiru wataran ma ta ƙara ki yi shiru wataran ke ma ki danna guda daya wallahi wallahi haka abin yake to shi sa ake cewa kar ka zauna da manna'in lil khair duk mutanen da aka yi mana nan ana nuna kar ka zauna da su kar su zama abokananka shadidul man kisa Allah ke cewa innal insana khuliqa halu'an mutum an an halicce shi a rude yake dan hayaniya ba shi da tsari ba shi da kan gado ta yaya idan masahu sharru jazu'an in wani abin sharri ya same shi ya taraki yana surutu zai da masa alkhairu manu'an idan alkhairi ya same shi kuma ya zama marowaci to irin waɗannan karka zauna da su utullin har yanzu ba ana gaya maka irin mutanen ne kana jin utullin kan aika zan da bazala utullin ba da zalika zanim utullin ay faddin galizin fi khalqihi wa khuluqihi shadidul khusuma shine utullin wanda ya kai iya rashin mutunci wajen bushewan zuciya zai iya zagin kowa zai iya cin mutuncin kowa wallahi in kina zama da irin wannan haka zaki ji baki sani ba har uwarki wata ran yake mayar mata bakar magana kar ku zauna da irin su ku zauna da mutumin daga an yi abu ce subhanallah la ilaha illallah shi sa galibi za ku ga wanda suke zama cikin laraba wannan zaka ji yawanci salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammad ko abu rashin mutunci akai zaka ce Allahumma salli ala Muhammad ransa a bashi la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah amma an ka zauna da wanda yake dan sai ka ji ya ce ya danna wata ran kai ma sai ki ji kin danna sai ki kenan ƴaƴanki sun dauka sai ki ji gaba da ana ce utullin ba'da zalika shi utullin ne mai girman kai mai rashin mutunci ya zo a daga Harisa ibn Wahab al-Khuzai yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ukhbirukum bi ahlin nar hadisin bukhari da muslim in gaya muku ahlun yan wuta kullu utullin shine dukkan mutum marar mutunci jawadin mustaqbil wanda ya ya ci abincin haram yayi katan ciki yake halal yake haram ga girman kai wannan sune yan wuta alamun yan wuta tun daga duniya mutumin da ya ci yayi yayi teba kuma ba shi da mutunci zai iya zagin kowa zai iya cin mutuncin kowa wannan ba abokinka ba ne duk wanda zai iya cin mutuncin kowa ba sifan ba mutu ba naka ba ne na wasu ne na daban utullin marar mutunci ba da zalika bayan duk abin da muka faɗa na rashin mutuncin nan sannan kuma zanim ba shi da asali nan gurin wallahi babban saƙo ne iyayensa in ana bibiyan danginsu ana bibiyansu za ka samu ɗan ƙaramin gida ne ƙanƙanin gida ne masu ƙaranta kenan yanzu duk wani abu na rashin mutunci kana zubarwa gidanku mutunci ne gidan mutunci wallahi ba sa yadda ɗan gidansu ya zo da rashin mutunci su za su ɗau mataki a kansa yanzu abin da wannan mutanen gidan nan suka yi waye amerika ne ko je amerika ne ko waye ne waye amerika ko allah ya shirye shi da makabantansu ya shirye mu gaba daya ya fito tiktok da mene shi asali kawai rashin mutunci yake ya kashe wa matan aure yadda dai ake fada harkar abin nan a yi ta chatin a yi ta waye rashin mutuncin dai fiye da duk yadda ake tsammani iyayensa da 'yan uwansa abin yana damunsu mutane abin na damun su rasa da su yi yan uwansa suka ce wai familin mu ne zamu bari dan cikin familin yana wannan abu ai kun ga duk abin da ya faru ko da kansu suka dauko shi suka masa dukan tsiya kato da shi amma dukan tsiya suka sa kyamara suna dauka suka nuna wa duniya suka ce kar ku ce gidanmu na rashin mutunci ne shine marar mutuncin kuma ka tuba ka bawa mutane hakuri ya bawa mutane hakuri ya bawa uwarsa hakuri ya bawa duniya hakuri yanzu kuma mutanen banzan suna nan suna ta bibiyansa wadda Allah kana da ‘yancinka har uwarka za ta zo ta dake ka ka dawo mana aka je aka ɗauko wani kilif kamar ƙarya ake yi ko? Allahu alam wanda ake kawo maganansa amma dai ba a nuna shi wai yana cewa duk abin da aka masa rashin mutuncin duk da abin da ƴan uwansa nan suka yi masa ba wanda ya isa ya canja shi a iskancin da yake yi kuma ko uwarsa ne zai iya zina da ita kwarai da gaske ni na gani amma ba a sa hoto ba to na san 'yan social media za su iya kawowa don su fusata mutane don an kama ɗan gida ɗan cikin group ɗinsu don Allah ya shiryar da shi ni dai na ce ƙarya ne ba maganansa ba ne ni haka na faɗa shi ɗin ne to idan shi ne ya ubangiji Allah ka shirye shi Allah ka ganar da shi don nikan da na gani na ce in dai ɗan wannan gidan ne gidan da suka wa yaron nan gata lallai zai yi wahala a ce kuma zai koma ruwa ka samu iyaye irin wannan to sai dai idan mutum ba shi da rabo duniya da lahira iyayensa kana kallon fiskansu kaga iyayen mutunci mun yi wa gidan nan addu'a muka ce Allah ya tsare gidan nan yadda wannan ya sauka shalda Allah ya dawo da shi kan hanya su kuma Allah ya ƙara musu albarka ya tsare su sauran gidaje haka ake yi akwai garuruwan da suke haɗa kai ba sa bari ake irin wannan rashin mutuncin cikin garuruwa akai nan garin biyu Allah ya ƙara musu albarka ya tsare duk garuruwan garin biyu ko bako zai shigo garin sai an san wane ne zai shigo biyu nan Borno state Allah ya ba su sarki mutumin arziki bawan Allah Allah ya ƙara masa daraja ya ba su ya bashi manyan gari ɗan siyasa da manyan gari da suka bashi haɗin kai suka haɗa kawunansu suka tsare garinsu ɗan gari ɗan cikin gida idan ya yi rigima uba ne zai fito da ɗa da kansa ya ce ku ɗau mataki a kansa shi sa duk rigingimin nan a cikin garin biyu babu dan kowane gida uba ne zai fito da ɗansa a ɗau mataki a gabansa Allah ƙara wa baburawa albarka ka samu matsala yawwa wannan ayoyin sun isar mana saƙonni masu yawa amma gashi ba mu kammala ba gashi ko mun zo gaba ta tsayawa gobe insha Allah ta'ala zamu ci gaba da faɗan waɗannan sifofin da ake ta gaya wa annabi ba mutanen ka bane ba mutanen ka bane ba mutanen ka bane Allah ya kai mu gobe zamu dakata a nan gurin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh